الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يمتنا بقي نواتا zulƙida hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1447 daidai da 25 ga watan 25 ga watan 4 miladiya ta 2026 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na musab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuro a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin akamun jana'izi wa bida'uha littafi ne wallafar babban malami al'allama shek nasiruddin albani rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na nawa darasi na 43 ko 33 wannan shine darasinmu na 33 wannan shine darasinmu na 33 a cikin wannan littafi mai albarka idan za a tuna lokacin da muka yi darasi na ƙarshe kafin tafiya hutun azumin watan ramadan muna tattaunawa ne game da kabarbarin da ake yi kabarbarin da ake yi a wajen sallar janaza mun karanta ruwayoyin da suka yi magana akan kabarbari guda hudu da aka samu daga sahabbai da dama akwai hadithin abi huraira wanda muka karanta radiyallahu an wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ga najashi kuma yayi masa kabbara hudu a mun karanta hadisi na biyu na Abdullahi dan Abbas shi ma wanda yake nuni akan haka sannan mun karanta hadithin Yazid ibn Thabit shi ma inda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah li maulatin maulatin libani fulan fi kabari ha wa huwa fil makanil mushari ilaihi ba'da hadisi bin abbasin bi hadisin hadisi na hudu daga wasu ciki daga wani cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam fi salatihi alal mar'atil miskina fi kabariha hadisi na biyar hadisin abi umama radiyallahu an as-sunna fi salati alal janazati an yaqra fi takbiratil ula bi ummi al-qur'an mukhafatatan ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة حديثي وند إمام النسائي يبروي توشي da isnadi wanda yake sahihi sannan imam al-tahawi shi ma ya fitar da wannan hadithin to za mu tashi daidai gabar da yake cewa as-sadis hannun lasifika ta hau kamar mabata zaya ko tana yi haka السادس نشد عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال an karɓo daga abdullahi ibn abi aufa radiyallahu anhu kala ya ce inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama kana yukabbiru arba'an za Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yukabbiru arba'an yana yin kabbarbari guda hudu a wannan hadithin shi ma mun karanta shi duk a darasin da ya gabata hadithi ne da yake magana akan kabbarbari guda hudu za mu tashi ne a inda yake cewa ammal khamsu fali hadithi abdurrahman ibn abi laila radiyallahu anhu kal ya ce game da yin kabarbari guda biyar a sallar janaza abinda aka saba shine yin kabarbari guda hudu wanda mun karanta ruwayoyin da suka tabbatar da kabarbari guda hudu yanzu malam yana so ya nuna mana cewa kabarbarin da ake yi wa sallar janaza ba su takaitu akan guda hudun ba ana iya karawa su kai biyar shida ko ma fiye da haka duk za mu ji ruwayoyin da suka zo na a iya yin kabarbari guda biyar a iya yin shida a iya yin bakwai akwai hadithin abdurrahman ibn abi laila radiyallahu anhu kala yace kana zaid ibn arqam yukabbiru ala janaizina arba'an abdurrahman ibn abi laila yake cewa wato zaid ibn arqam radiyallahu anhu ya kasance yukabbiru ala janaizina yana yin kabbara wato a kan gawarwakinmu ko jana'izarmu arba'an yanayin kabarbari guda hudu wa innahu kabbara ala jinazatin khamsan hakika yayi wannan dubba zai shafi karatun ba wannan karar to wa innahu kabbara ala jinazatin khamsan sai kabbara guda biyar akan wata janaza ma'ana da aka kawo wata jana'iza ya saba duk sanda zai sallar jana'iza sai ya yi kabarbari guda hudu wata rana an kawo jana'iza an ajiye da ya kabarbarin sai ya yi guda biyar fasa'altuhu faƙala ya ce fasa'altuhu sai na tambaye shi ce a karmakan lawo ka saba yin kabarbari guda hudu a sallar janaza yau kuma gashi ka yi kabarbari guda biyar faƙala sai zaidu bin arkam ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kasance yana yin kabarbari guda biyar ɗin fala aturuku hali ahadin ba'dahu don haka ba zan bar yin kabarbari guda biyar ba a sallar janaza li ahadin sabida wani ba'dahu bayan annabi sallallahu Alaihi wasallam abadan har abada ma'ana yana nufin koda wasu za su ga abun wato bawai ko su gan shi wani bambarakwai an saba yin kabarbari guda hudu a sallar janaza kuma yau a ce an yi kabbara guda biyar ina ganin ba ilmantar da mutane ba ma za su ta yi za su ɗauka ko rafkanuwa mutum yi zai dubi na harkam shi ma ya yi haka a da ya yi kabbara guda biyar sai aka tambaye shi in je a ainihin wato abdurrahman ibn abi laila yake cewa ka saba yi mana kabarbari guda hudu fa in za ka yi sallar janaza yau kuma na ga gashi ka yi kabarbari guda biyar ya ce in annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin kabarbari guda biyar din ba da haka ba zan bar su ba koda mutane za su yi ta yan maganganu cewa yau an zo da wani sabon addini ko sabuwar fahimta ba zan bari ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata yana yi wani hadisi imam muslim ya fitar da shi hadisi mai wato mujalladi na uku shafi na hamsin da shida imam abu dawud a mujalladi na biyu shafi na 67 da kuma 68 ko hadisi na 67 da 68 والنسائي إمام النسائي مجلد سنفرقه شافي ندري بيو دتمانين دقيا والترمذي إمام الترمذي مجلد نبي شافي ندري دا أربعين وابن ماجا ابن ماجا مجلد ندري شافي ندري هو دا مسند تقوس الإمام الطهاوي مجلد سندري شافي ندري بيو دتمانين دبيار إمام البيهقي مجلد نهدو شافي نتلاتين دا شدا أبو داود الديالسي shi kuma wato hadisi mai lamba ta 674 imam ahmad mujalladi na hudu shafi na 367 da 368 da 372 thumma akhrajahu at-tahawi wa ad-darqutni sannan al-imam at-tahawi da al-imam ad-darqutni su ma sun fitar da wannan hadisi hadisi mai lamba ta 1991 da kuma 192 wa ahmad imam ahmad mujallaji na biyu shafi na 370 min durukin ukhra ta wasu hanyoyin daban anhu bihi nahawahu wa ziyadatu lahum wannan ziyada din tasu ce daga bangaren su ta kullo wato wallati fi halin dara qutni da kuma ziyada din da ta zo cikin dara qutni wa qala tirmizi imamu tirmizi kuma ce hadithun hasanun sahihun wa qad dhahaba ba'd ahli al-ilmi yace wasu daga cikin malamai ma abota ilimi sun tafi ila hadha zuwa ga a iya yin kabarbari guda biyar a sallar janaza min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam kama tun daga kan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda suke ganin za a iya yin kabbarori guda biyar a sallar janaza wa gairihim da wasunsu cikin magabata ra'au takbira alal janazati khamsan wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa suna ganin a iya yin kabarbari guda biyar a sallar janaza wa qala ahmad imam muhammad wa ishaq da ishaq bin rahuya suka ce in kabbara al-im idza kabbara al-imam alal janazati khamsan fa innahu yuttaba'u al-imam imamu ahmad da isa bin rahuya suka ce idan ka bi limamin da ya kabbarorin guda biyar idza kabbara al-imamu ala al-janazati khamsan idza kabbara al-imamu ala al-janazati khamsan idan liman yayi kabbara guda biyar akan janaza fa innahu yuttaba'u al-imam to za a bi liman an gane ko yawwa in ka bi limamin da ya kabbara ta biyar kai ma sai ka kawo kabbara ta biyar din domin ga ruwaya ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama ruwaya tabbatacciya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi kabbara biyar din a sallar janaza wa amma sittu was sab'u to ina kuma maganar yin kabbarori guda shida da kuma kabbarori guda bakwai fa fiha ba'd al-athar al-mawqufa akwai wasu athar waɗanda suke mawukufai wasu maganganun sahabbai da aka samu game da yin kabarbari guda shida ko bakwai walakin na hafi hukumin ahadithul marfu'a duk da cewa hadisai ne mawukufai amma suna da hukuncin hadisai marfu'ai li'anna ba'd kibari sahabati domin wani daga cikin manyan sahabbai a tabiha ya zo da kabarbarin guda shida ko bakwai alama shahadu min sahaba a kuma gaban sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam duna an ya atari da alayhi ahadun minhum babu ɗaya daga cikin su da yayi ainihin wato bujirewa wannan wato aiki na wannan daga cikin sahabbai to wannan yana daga cikin dalilan da suke nuna cewa a iya yin kabarbarin masu wuce biyar din a iya yin shida a iya yin bakwai akwai hadisai mawqufai suna da hukuncin hadisai marfu'ai kuma gashi wani daga cikin manyan sahabbai ya yi kabbara shida ko bakwai din a gaban wasu cikin sahabbai kuma babu wanda ya masa inkari al'awwal hadisi na farko da ke tabbatar da a iya yin kabbara fiye da biyar an abdullahi bin mugaffalin an karɓo daga abdullahi bin mugaffal anna ali ya bin abi talibin salla ala sahal bin hunayfin aliyu dan abi talib radiyallahu anhu yayi wa sahal ibn hunayfin sallah fakabbara alaihi sittan sai masa kabarbari guda shida sun maltafata ilaina sannan sai sai na ya waiwayo ya kalle mu tunda ya san wannan abun ba a saba yin sa ba faqala innahu badriyun sai na ya ce wannan dan badar ne ga wannan hadisi yana tabbatar da wato hukuncin yin kabarbari akan janaza kabbarar har guda shida a yi ɗaya biyu uku hudu biyar har shida na fata an gane da aka yi aka mata ce wata rana an ɗanyi hakan to amma kar mutane su ta subhanallah ko yawa dai yanzu da an ƙara ta biyar ballantana ce an kawo ta shida wani gani zai tofa ga wani sabon iya yi kuma kaga kabarbari guda shida yawa kabar liman zai iya dan kar a samu ainihin wahami ko kuma wasu su samu rudani to zai iya cewa akwai hadithin da ya tabbatar da yin kabarbari guda biyar ko kabarbari guda shida da aka wannan bawan Allah bisa ga nagartarsa da kyautata masa zato da muke yi insha Allah za mu yi masa kabbarori guda biyar kar a ɗauka rafkanuwa ne ba rafkanuwa ne ba za mu yi masa biyar ko za mu yi masa shida to kaga gilan an samu wannan bayanin to kaga ba za a samu rudani ba da yawa a cikin sallah amma dai in babu wannan aka zo kawai ka ce za ka yi aiki da wannan hadisin kai kabbarori guda biyar ko shida to ko shakka babu za a samu rudani a tsakankanin su waɗanda suke mamu masu bin sallah tunda ba a saba ba kila kuma karatun yin kabarbari sama da hudu din bai yalwaci ainihin mutane ba ba kowa da kowa da ya san shi ba afo sayyidina ali radiyallahu anhu da kansa ya yi sallah a kan gawar sahal ibn hunayf ya yi kabbara ta ɗaya ya yi kabbara ta biyu ya yi ta uku ya yi ta hudu ya yi ta biyar ya yi kabbara har guda shida bayan ya yi sallama sai ya waiwayo ya kalli mutane mutane suka kalle shi ce innahu badariyun ya ce sahal bin hunayfin babban mutum ne babban sahabi ne yana daga cikin sahabbai 'yan tsararu da ba su wuce 300 da wani abu waɗanda suka samu damar halartar yakin badar ala sha'abi imamun sha'abi yake cewa waƙadima alƙama tumina sham alƙama ya dawo daga ƙasar sham faƙalar libin mas'udin sai ya tambaya abdullahi dan mas'ud sai ce inna ikhwanaka bi sham yan uwanka a garin sham ko ƙasar sham yukabbiruna ala jana'izihim khamsan yace ya kai Abdullahi dan Mas'ud yan uwanka a ƙasar Sham fa naga suna yin kabarbari har guda biyar akan gawawakin su in za su yi wa gawa sallah sai su yi kabbarori guda biyar falaw waqattum lana waqatan ay law haddattum lana adadan maksusan ya kai babban malami Abdullahi dan Mas'ud me zai hana ku iyakance mana wani adadi keɓantacce na rakawoyin nan maimakon abin kar ya zama rudani ka je wani ya tada sallar jana'iza ya yi hudu wani kuma ya zo ya biyar a samu wata rana wani ya shida me zai hana a iyakance adadin kabarbarin da za mu yi wa jana'iza in an zo sallar janaza da aka yi ce me zai hana ka iyakance mana wani adadi na musamman da za mu dinga yi nutabi'ukum alai da za mu yi muku biyayya a kansa fa'adaraka abdullahi sa'atin abdullahi dan mas'ud ya sunkuyar da kai ya yi shiru zuwa wani ɗan lokaci sun maƙala sannan sai ce unzuru jana'izakum fa kabbiru alaiha ma kabbara a immatukum ya ce ku dai ku zuba ido akan gawawwakinku ku yi kabbara akan gawawwakinku matuƙar limamanku sun yi kabbara la waƙata babu lokaci wala adada babu adadi kaga kenan inda liman zai wuce shidan ma ya yi bakwai kai mamu kawai ka bi a kharajahu ibn hazmin fil muhalla ibn hazmin ya fitar da wannan hadithi a cikin al-muhalla mujalladi na biyar shafi na 126 bi hadha tamam da wannan cikakken bayani wa qala wa hadha isnadun gayatun wa hadha isnadun gayatun fisteha wannan hadisin ya kai matuƙa isnadin sa wajen inganci ma'ana hadisi ne ingantacce qultu sai nace inji albani wa qad akhraja minhu qissata ali wa qad ukhrija minhu qissatu ali radiyallahu anhu ko wa qad akhraja minhu qissata ali ali ibn abi talib radiyallahu anhu abu daud imamu abu daud ya fitar da kissar aliyu bin abi talib fi masailihi a cikin masail dinsa shi imam abu daud an imam malik daga imam malikin a shafi na 152 wa tahawi imam tahawi mujalladinsa na ɗaya shafi na 287 abu abdullahi al-hakimun na saburi mujalladinsa na uku shafi na 409 albai haƙi shi kuma shafi na 100 wato mujalladi na hudu shafi na 390 wa sanadu a 336 afwan a mujalladi na hudu shafi na 36 wa sanaduhum sahihun ala shartu shaykhain isnadin wa'annan manyan malaman imam ahmad imam tahawi imam abdullahi na abu abdullahi hakim da kuma albayhaqi wa'annan manyan malamai isnadin su sahihi ne ala shartu shaykhain yana bisa sharɗin bukhari da muslim wa hiya inda al-bukhari ita dai wannan riwayar a wajen imam al-bukhari shi ma ya kawo ta fil magazi a cikin babin yaƙe-yaƙe a mujalladi na bakwai shafi na ɗari biyu da saba'in da 253 duna ƙaunihi sittan amma bai kawo maganar sittan ɗin ya yi musu kabbarori guda ya kawo sittan ɗin ba bai kawo wannan ziyara ɗin ta sittan ba wa kissatu bin mas'udin a kharjahat tahawi wannan kissa ta abdullahi dan mas'ud al-imam tahawi ya fitar da ita wal baihaqi da imam al-baihaqi a mujalladin sa na hudu shafi na 37 nahawahu makamancin irin wannan riwaya asani hadisi da biyu mun ji hadisin sayyidina ali shine hadisi na farko da yake nuna a iya karawa akan kabar barin guda hudu in an tsaya a guda hudu yayi in an kara akai biyar ko shida di yayi wa qissatu ibn mas'ud na kharaja at-tahawi wal bayhaqi nahwahu an athani an abdullah ibn an abd khairin hadisi na biyu an samo shi daga abd khairin قال يتي كان علي رضي الله عنه عبد خير ينكي cewa sayyidina ali radiyallahu anhu ya kasance yukabbiru ala ahli badr sittan yace sayyidina ali yana yi wa sahabbai yan badar kabbara shida in yazo yi musu sallar janaza wa ala ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam khamsan sauran sahabban annabi kuma yana musu kabbarori guda biyar wa ala sa'irin nasi arba'an sauran mutane da ba sahabbai su kuma sai musu kabbara hudu na ba ta gane eh kaga kenan in mutum ya je badar in dai sai na ali ne liman in dai shi zai sallah in dai ya tabbata ka je yakin badar kabbara shi da zai ba in kuma kana cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam baka je badar ba amma kana cikin sahabbai in ya tashi ma sallah ai sahabi ba karamin mutum bane sai masa kabbara biyar sauran mutane waɗanda ba sahabbai ba su kuma an zo ya zo yi musu sallah sai kabbara hudu أخرجه الطهاوي والدار قطني آه الإمام الطهاوي دا الدار قطني سنفد دا وانا حديثي ند بريدة تسعين دا ومن طريقه البيهقي تهني سكما إمام البيهقي مجلدين هدو شافي نتلاتين دا بكوي وسنده سيون إسناد حديث سيهين رجاله ثقات كلهم wato marwaitan gaba ɗayansu mutanen kirki ne amintattu ne gaba ɗaya wannan shine hadisi na biyu cewa sayyidina ali yana yi wa sahabbai 'yan badar kabbara shida sauran sahabbai waɗanda ba su je badar ba kabbara biyar sauran mutane da ba sahabbai ba kabbara hudu a salisu na uku an musa bin abdullahi bin yazid an karɓo daga musa bin abdullahi bin yazid anna aliyan sallahu alaihi anna aliyan salla ala abi qatada sayyidina ali yayi wa abu qatada ta salla fa kabbara alaihi sab'an ya masa kabbara bakwai wa kana badariyan kuma shi ma abu qatadatul ansari shi ma dan badar ne da haka wannan ruwaya kaga sayyidina ali yayi wa abu qatada kabbaroni guda nawa bakwai akhrajahu at-tahawi wal bayhaqi bi sanadin sahihin ala shart muslim lakin a'allahu al-bayhaqi bi qawli sai dai imam al-bayhaqi ya ce hadisin yana da illa inda yake cewa innahu galadun kuskure aka samu li anna abu qatada yace domin shi abu qatadatul ansari radiyallahu anhu wato baqiya ba'da aliyin radiyallahu anhu muddatan awila ai ya rayu bayan rasuwar sayyidina ali zamani mai tsawo to ya za a ce sayyidina ali ya masa sallah bayan sayyidina ali ma ya riga shi rasuwa na fata an gane da aka suka ce wannan kuskure ne kamar yadda imam al-bayhaqi ya ce illar da ke cikin wannan isnadin illa ce ta an samu kuskure domin abu qatadah al-ansari ba wato ya riga sayyidina ali ya riga shi rasuwa ورده الحافظ جد cewa الحافظ ابن حجر a cikin at-talkhis al-habir yayi raddin wannan magana bi qaulihi da fadin sa qultu sai nace wa hadhihi illatun ghairu qadiha yace wannan illar da aka soki hadisin da ita ba illa bace qadiha mai muni ba illa bace mai suka ga ingancin hadisin an gane ko li'annahu qad qila domin ai an ce inna abu qatada abu qatada al-ansari mata ya rasu ne fi khilafata ali a lokacin sayyidina ali yana khalifa wa hadha huwa ar-rajih kuma wannan shine zance mafi rinjaye kaga magana farko tana nan inji al-hafiz ibn hajar kamar yadda ya kawo cikin at-tarkhis al-habir yace abu qatada ya rasu a lokacin sayyidina ali yana khalifa وهذا هو الراجح وسبقه إلى هذا ابن التركمان كما كافين ما ابن حجر الأسقلاني kafin ma ya kawo wannan tsokacin ya inganta hadisin ibn turkumani ya gabaci shi kansa ainihin wato imam abinan ya gabaci imam alhafiz ibn hajar al-asqalani a wannan magana fil jauharin naqi a cikin wani littafi mai suna jauharun naqi faraji'uhu ka koma cikin wannan littafi za ga bayani qultu sai nace fa hadhihi atharun sayyihatun an sahaba wa'annan dukkanin su ruwayoyi ne ingantattu daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam tadullu ala anna tadullu anna al-amala bil khamsi was sitti takbir was sitti takbiratin استمر الى بعد الى ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم خلافا لمن ادعى الاجماع على الاربع فقط sai shak albani yake cewa wannan ruwayoyi daga sabon annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu ne suna nuni akan cewa yin kabbara guda biyar a sallar janaza ko kabbara shida wannan istamarra abu ne da ya ci gaba da faruwa ila ma ba'ada annabi sallallahu alaihi wasallam har bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam khilafan liman da al ijma sabanin waɗanda suke da'awar ijma'i alal arba'i akan kabbara hudun kawai fakat akwai wanda suka ce ijma'i malamai suka kabbara hudu ne kawai ce to wannan ya saba wa ijma'in su wa qad haqqaqal qawla fi butlan fi butlani hadhihi ad-da'wa wa qad haqqaqa al-qawla fi butlan hadhihi ad-da'wa ibn hazm ibn hazm na rahimahullah a cikin al-muhalla fil athar wato ya tabbatar da wannan zance wajen rushe wannan da'awa ta cewa ainihin wato ta da'awar ijma'i ya rushe wannan da'awa cewa wannan kabbara hudun ijma'i ne na al'ummar musulmi cewa ka auce kabbara guda hudu ce wannan ya saba an gane ko ya kawo wannan bayani a cikin almuhalla mujalladinsa na biyar shafi na 124 wa amma tis'u amma game da kabbarori guda tara kabbarori guda tara yadda mutane suke yan sauri shaf shaf an gane a zuwa ce za a yi kabbara tara irin waɗannan ikhtilafu tanawwu ne ana iya nau'anta su jifa jifa ba wai lalle sai ko da yaushe ba kuma musamman in kana cikin mutane waɗanda suke ma'abota ilimi suna da fahimta to wannan in kayi irin wannan ba za ka samu ainihin wato kalubale ba sama da kayi irin wannan a cikin mutanen da suke ba ma'abota karatu ba to abin za ka bar baya da kura musamman in dai ba ilimi ne ko karatu ya gabata ba wa amma tiso amma game da kabbarori guda tara fa fafihi haditha ne akwai hadithai guda biyu hadithai guda biyu da suka zo game da kabarbari guda tara al'awwal hadithin farko na abdullahi bin zubair akwai hadisin abdullahi dan zubair radiyallahu an annan nabiy sallallahu alaihi wasallam salla ala hamza cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa sayyidina hamza salla fa kabbara alaihi tis'ata kabiratin wai ya masa kabarbari har guda tara wa qad madabi tamamihi wannan hadisin cikakken sa ya gabata a baya wata khariji da kuma takharijin sa fitani min mas'ala a mas'ala ta biyu mazawatu a shafi na 50 da ko mas'ala ta 59 shafi na 106 wa hadha al-adad wannan adadi guda wato kabbara tara huwa aktharu ma waqafna alaihi shine kusan abu mafi yawa ko ita sune kabarbari mafi yawan abinda muka tsaya akai fit takbiri game da kabarbari alal janazati akan janaza fayuqafu indahu a daidai kabarbari guda tara za a tsaya wala yuzadu alaihi ba za a kara kai ba dan ba wata ruwaya ta guda da ta wuce guda tara walahu an yanqusa minhu ila al-arba'i amma mutum zai iya ragewa daga kabarbarin tara ya iya ragowa ya rago har su dawo kabarbari guda hudu wa huwa aqallu ma warada wanda kabarbari guda hudu sune mafi kankantar abinda aka ruwaito kenan kaman mafi yawancin mu muna yin mafi kankanta ne kamar yadda za ka ga mutum ya tashi shafa'i da wuturi sai ya wuturi raka a ɗaya tak sai ya shafa'i raka a biyu sai ya wuturi raka a ɗaya ya ɗauka shi kenan shafa'i da wuturi iyakacin su kenan kaga ana iya yin wuturi da raka a uku ko bakwai ko biyar ko bakwai ko tara ko sha ɗaya duk ana iya yin wuturi da su to amma kaga sai muka ɗauki mafi ƙanƙantar har ya zama jiki har in an ce shafa'i da wuturi wani zai ɗauka kawai ana nufin raka'a biyu da kuma ƙwaya ɗaya to wannan shi ma kabarbarin yawanci mafi karankantar muke ɗauka kabarbarin da ake yi wa sallar janaza maimakon kabarbarin a wani lokaci a saba a yi wannan a yi wannan to sai muka takaitu a mafi kankanta shine kabarbari guda hudu kuma ba laifi bane yayi daidai haka قال ابن القيم في زاد المعاد babban malami ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi a cikin littafin sa zadul ma'ad ba'da an zakara ba'da ma awradna min al-athar wato bayan an zakara ya ambace ba'da ma awradna wasu daga cikin hadisan da muka kawo min al-athar wal akhbar bayan ya kawo wasu daga cikin hadisan da muka kawo da kuma ainihin athar maganganun magabata wa hadhihi atharun sahihatun fala mujiba lil man'i minha wayannan maganganu na magabata da hadisai ingantattu ne da haka babu wani abu da zai wajabta hana yin waɗannan kabarbarin babu shi wannabi sallallahu alaihi wasallam lam yamna'a mimma zada alal arba domin annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana abin da ya karu akan guda hudun ba bai hana ba na fata an gane bai hana a yi wa gawa kabarbari sallah a yi mata kabbara fiye da hudu ba bal fa'alahu huwa wa ashabu bal ma da shi da sahabbansa sun yi min ba'adi waɗanda suka zo bayan sa ma'ana shi yayi sahabbai da suka zo bayan sa su ma sun yi kabarbari fiye da ga ma babban sahabi sayyidina ali radiyallahu anhu mun ka hadisin sa wajen guda biyu yayi wa sahabbai daban-daban sallah kuma ya wuce kabarbarin guda hudu yayi guda nawa yayi biyar yayi shida qultu sai na ce wa qadista dallal mani'una min az-ziyada wa'anda suke hana a ƙara alal arba'i akan guda hudun sun kafa hujja ne bi amraini da al'amura guda biyu al'awwal lamarinsu na farko da suka yi hujja da shi al'ijima'u suka ce ai kabbara hudun nan ijima'i ne kabbara hudu malamai sun yi ijima'i su ne waɗanda za a dinga yi a sallar janaza waƙar taƙaddama bayanu katsa'i zalika kuma bayanin kuskuren da'awar ijima'i akan wannan kabarbarin bayanin kuskuren ijima'in ya gabata da haka wannan ijima'in kuskure ne a ce an yi ijima'i akan kar a ƙara akan kabbara guda hudu a tsani al'amari na biyu da suke hujja da shi ma ja a fi ba'adul ahadith wato abin da ya zo cikin wasu daga cikin hadithai kana akhira ma kabbara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato ya kasance karshen abinda manzon Allah yayi na kabarbari alal janazati akan janaza arba'al hudu wannan su ne dalilan su guda biyu da suke ganin hudun nan dai za a tsaya kabbarori guda hudu za yi na farko fatiha na biyu salatin annabi na uku addu'a ga mamaci na hudu ko sallama ko kuma addu'a ga sauran musulmi hujjarsu ta farko cewa iya kabbara hudu za a tsaya suka ce ijma'i hujjarsu ta biyu suka kawo hadisin kana akhira ma kabbara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alal janazati arban wai karshen kabbarar da annabi yayi wa sallar janaza kabbara hudu ne wal jawabu amsa akan wannan annahu hadisun da'ifun na farko dai shi hadisin da'ifi shi ko wancan al'amari na farko dama ijma'i suka yi da'awa kuma ijma'in kuskure ne ba babu ijma'i sana abu na biyu hadisin da suka yi hujja da shi kuma da'ifi ne lahu turuqun yana da wato turuq hanyoyi ba'dha ashaddu da'afan min ba'din kaga bayan da za ya tashi hadisin yana da rauni amma akwai wasu hanyoyin amma sashin su mafi tsanani ne a rauni sama da sashi ma'ana wasu sun fi tsananin rauni ma akan wasu fala yasluhu tamassuku bihi da aka baya inganta a yi riko da hadisin da yake mai rauni sauran hanyoyinsa ma sun fi shi rauni liraddi thabiti anhu dan kawai a yi raddin wani hadisi tabbatacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam bil asanide bil asanide sahiha da isnadai waɗanda suke ingantattu al mustafida ingan wato bayyanannu qala al hafiz fi talkhis al hafiz ibn hajar a cikin at talkhis al habir mujalladi na biyar shafi na 1600 shafi na 100 kai da 167 wa min qablihi al hazimi tun kafin alhafiz ibn hajar ya magana akan haka alhazimi a cikin al'itibar shi ma wannan shine abin da ya faɗa a safha shafi na 95 wal baihaqi fi sunan haka al-imam al cikin sunan al-kubra mujalladi na uku shafi na 74 waruya min gairi wajihin kulluha da'ifan wannan hadisin cewa ƙarshen abin da annabi ya a kabarbarin sallar jana'iza kabbara hudu to wannan hadisin ba shi da rauni sauran hanyoyi da aka ruwaito shi ta wasu fuskokin daban kullu ha da'ifa dukkaninsu babu mai inganci dukkaninsu masu rauni ne wa amma ma ja'a fil mujma' fil majma' abin da ya zo a cikin mijmai zawa'id mujalladi na uku shafi na 35 wa an ibn abbas na radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal an karbo daga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sala salla ala qatli ala qatlai uhud wato ala qatla uhud manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi salla ga waɗanda aka kashe a yakin uhud fakabbara tis'an tis'an ثم سبعا سبعا ثم أربعا أربعا حتى لهيك بالله an gane ko suka kawo hadisin Abdullahi dan Abbas cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa waɗanda aka yi wa wato waɗanda suka yi mutuwar shahada a Uhudu yayi musu sallah amma akwai waɗanda ya musu kabbarbari tara tara akwai waɗanda ya musu kabbara bakwai bakwai akwai waɗanda ya musu kabbara biyar biyar a hurhudu na fata an gane kaga wasu an yi musu nawa tara wasu kuma an musu nawa bakwai wasu kuma an yi musu hudu to amma ƙarshen hadisin sai aka ce sun hatta lahika billah thumma arba'an arba'an sannan ya ci gaba da yin huru hudu huru hudu hatta lahika billah har ya hadu da Allah rawahu dara qutni at-tabarani ka imam tabarani a cikin al-kabir da al-awsat ya kawo wannan hadisin wa isnadu hasan yace kuma isnadin sa mai kyau ne fahuwa mardudun wannan hadisin shi ma abin jefarwa ne ba za a aiki da shi ba min waje haini ta fuskoki guda biyu al'awwal fuska ta farko annahu mukhalifun li qawlil hafiz ibn hajar wannan magana ta saba maganar al-hafiz ibn hajar al-asqalani an gane ko yawa wa man qablahu da waɗanda suka zo gabanin sa min al-a'imma na manya manyan malamai alladhina sarrahu bi anna durqal hadisi kullu hadaifa waɗanda suka bayyana ƙararar cewa hanyoyin waɗannan hadisin gaba ɗayan su ba su da inganci zaifai ne الثاني نبي أن الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير suka ce har wayo wannan hadisi a tabarani ya fitar da shi a cikin mu'jamul kabir a mujalladinsa na uku shafi na 120 da shafi na kuma hadisi na biyu wa isnaduhu hasan isnadin hadisin yace hasan wa isnaduhu kai hakaza isnadin sa kuma haka kamar haka haddathana ahmad ibn al-qasim da'i haddathana bishr ibn al-walid al-kindi haddathana abu yusuf al-qadi qala haddathani nafi ibn umara قال سمعت عطاء ابن أبي رباء يحدث عن ابن عباس به قلت وهذا إسناد لا يحسن مثله فإن فيه ثلاث علل حديث نبي شنو وانا حديث wanda ya ce ahmad ibn al-qasim ne da'i ya zantar da mu wannan hadisin shi kuma bishir ibn walid al-kindi ne ya bashi labari shi kuma yake ce abu yusuf al-qadi ya zantar da shi daga nafi wato daga nafi ibn umar qala wasami'tu adha yace kuma naji adha ibnu abi rabaha yuhaddithu yana zantar da wannan hadisi an ibn abbas yana cewa ya ji shi daga dan abdullahi dan abbas qultu sai nace wa hadha isnadun la yuhassadu mithluhu irin wannan isnadin ba a iya inganta irinsa ba a iya hassana irin wannan hadisi me yasa fa inna fihi thalathu ilalin domin a cikin hadisin akwai illoli guda uku illoli guda nawa guda uku al'ula illa ta farko da ke cikin wannan hadithi abu yusuf alƙabi wa huwa yaqub ibn ibrahim da afahu ibn mubarak wa gairuhu wa wasafahu fallas bi annahu kathirul khaba kaga wannan illa ta farko kenan cikin isnadin akwai wani da ake kira abu yusuf alqabi abu yusuf alqabi in baka san shi ba shine yaqub ibn ibrahim wannan bawan Allah ibn al-mubarak ya ce mutum ne mai rauni da waninsa wa wasafahu al-fallas bi annahu kathirul khata sannan al-fallas ma ya sufanta shi da cewa mutum ne mai yawan kuskure kaga mutum mai yawan kuskure kathirul galab ai ba a karbar ruwaya a wajensa athaniyatu illa ta biyu da'afu bishir ibn al-walid al-kindi raunin wani rawi shi ma mai suna bishir ibn al-walid al-kindi fa innahu kana qad kharafa domin shi ma ya rude irin rudewa na tsufa an gane ko irin rikirkicewan nan na tsufa sai yasa baya iya ya sami ikhtiladi kenan shine qad kharafa bishir ibn al-walid al-kindi yana cikin isnadin kuma yana cikin malaman da sun tsufa sun yi shekaru da aka ya dinga samun rudewa irin na tsufa as-salisatu illa ta uku al-mukhalafatu fi sanadihi a cikin isnadin wannan hadisin an samu mukhalafa sabawa faqad akhrajahu at-tabarani domin imamu tabarani ya fitar da shi a mujalladi na uku shafi na 119 hadisi na daya wal hazimi haka imamul hazimi a cikin al-i'tibar hadisi na 95 an jama'atin dukkaninsu wato sun wato sun fitar da wannan hadisi an jama'atin daga jama'a da dama qalu suka ce an nafi'in daga nafi'u abi hurmuz nafi'u abi hurmuz an ata ibn abi wato an ata ibn an ata kai an ibn abbas bihi daga ata shi kuma ata daga ibn abbas da dai shi wannan isnadi ila an kala kai har zuwa inda yace ahlu badarin badala katla uhudin yake cewa ahalu badarin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi sallah ga waɗanda aka kashe a badar maimakon waɗanda aka kashe a yakin uhud an gane ko? da aka sai aka samu wannan maimakon uhud sai ce badar wa haka za aure da hulhaitami haka al'imamul haitami ya kawo shi wa ƙale da ya kawo shi sai ce wa fihi na fi'un amma fa a cikin isnadin akwai wani na fi'u abu hurmuz ana kiransa baban hurmuz wa huwa da'ifun kuma mutum ne mai rauni qultu sai nace bal huwa da'ifun jiddan yace ai ba ma raunin ba rauni sosai kadzabahu ibn ma'in kai yahya ibn ma'in ma yace makareci ne wa qala abu hatim abu hatim razi yace matrukun wannan abun a watsar da shi ne ba a karban maganarsa zahibul hadith qultu fa huwa afatul hadith sai nace wannan ita ce illar hadithin wa huwa allazi rawahu an ata kuma shine wanda ya ruwaito dai wannan hadisi daga ata wa ma waqa fi dariqil awwal abinda ya faru a hanya ta farko annahu nafi'un ibnu nafi'u ibnu umar nafi'u dan umar ne wa huwa thiqa shi kuma mutumin kirki ne wahamun min ba'd ruwati wahami aka samu daga wasu cikin marwaitansa warrajihu annahu alkindi zance mafi inganci wato alkindi ne alladhi kana kharafa wanda ya samu rudani wato ya samu rudewar kwakwalwa saboda shekaru kama arabta kamar yadda wannan bayanin ka riga ka san shi an fahimta? amin amin kaga kenan duk yana mala yana so ya rushe maka maganar cewa fa hudun nan kamar wani nassi ne yace iya hudu za a tsaya wayanda suka ce iya hudu za a tsaya din digga dalilansa ana kawo wacce dalilai ne masu me masu rauni الثاني نبيو an gane ko الثاني نبيو an abdullahi bin abbas akwai hadisi da aka samu daga abdullahi dan abbas radiyallahu an qala yace lamma waqafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala hamza wai lokacin da manzon Allah ya tsaya akan gawar sayyidina hamza amara bihi yayi umarni da a zo da shi fa huyya a shirya gawar tasa ilal kiblati zuwa alkibla ma'ana shirya ta aje ta a wajen alkibla sun makabbara alaihi tis'an sannan manzo Allah ya masa kabbarori guda tara wa taqaddama aidan fil mas'ala wannan bayanin ya gabata a mas'ala ta 69 al hadithu thani hadisi na biyu shafi na 133 wa yushra'u lahu an yarfa'a yadayhi to yanzu an gawo magana kabar bari yanzu dai mun ji a iya yin kabarbari fiye da nawa hudu hudu su ne mafi me mafi kankanta mafi kankantar kabarbarin da ake yi wa gawa ko ake wa janaza hudu amma a iya yin biyar a iya yin shida a iya yin bakwai a iya yin tarama na fata an gane wa yushra'u lahu ويشرع له an yarfa yadaihi fit takbiratul ula kuma an shar'anta masa ya ɗaga hannayensa a kabbarar farko ne kawai an shar'anta wa wanda zai sallar janaza to an shar'anta masa wato ya yi sallar wato ya ɗaga hannu a wajen kabbara ta farko takbiratul wato takbiratul ula wa fi hadithani akwai hadisai guda biyu akan haka al-awwal ba matsala al-awwal an abi hurairah radiyallahu anhu hadisi na farko hadisin abi huraira Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kabbara ala jinazatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallar janaza fara fa'a yadaihi sai ya daga hannayensa fi awwali takbiratin a farkon kabbara wa wada'a al-yumna ala al-yusra ya dora hannunsa na dama akan na hagu akhrajahu at-tirmidhi imam at-tirmidhi ya fitar da wannan hadisi mujalladin sa na biyu shafi na 165 wa ad-darqutni imam ad-darqutni hadisi na 192 imam al-baihaqi hadisi na 284 abu shaykh fi fi dabaqatil asbahaniyina wato abu shaykh a cikin littafin sa dabaqatul asbahaniyin a shafi na 262 shi ma ya fitar da wannan hadisin bi sanadin da'ifin amma da isnadi mai rauni an gane ko isnadin wannan hadisin yana da rauni lakin ya shahadu lahu hadithul ati sai dai hadisin da zai zo zai iya zama shahid akan wannan hadisin na farko wa huwa shine athani an abdullahi bin abbas hadisi na biyu an karbo shi daga abdullahi dan abbas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana yarfa'u yadayhi manzo Allah ya kasance yana daga hannayensa alal janazati akan janaza fi awwali takbiratin a farkon kabbara sun la ya'udu sannan baya sakewa in ya daga hannu a kabbara farko shikenan zai dora hannunsa na dama akan na hagu ya ci gaba da sallah akhrajahu ad-darqutni bi sanadin bi sanadi bi sanadi rijal bi sanadin rijaluhu thiqat imam al-baihaqi ya fitar da wannan da isnadi wanda maruwaitan amintattu ne ghayr al-fadli ibn sakan in ka cire alfadul ibn sakan fa innahu majhul shi kadai ne majhuli wa sakata anhu ibn turkumani amma ibn turkumani kuma da yazo kan shi wannan alfadul ibn sakan sai shiru bai ce komai akan sa ba fil jawharin naqi a cikin littafin sa jawharin naqi mujalladi na hudu shafi na 44 ثم قال الترمذي عقب الحديث الاول a ƙarshen hadisin farko sai imamu turmizi ya ce haza hadisin garibun wannan hadisi ne garibu kuma ka san dama ta wato istilahin imamu turmizi ya ce haza hadisin garibun yana nufin da'ifi waqta lafa ahlul ilmi fi haza malamai ma'abuta ilimi sun karu juna sani game da haka fara'a aktsaru ahlul ilmi mafi yawan malamai ma'abuta ilimi sai suka ga min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam tun daga kan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam an gane ko wagairihim da wasu su an yarfa ar-rajul yadayhi suke ganin mutum zai iya daga hannayensa fi kulli takbiratin a kowace kabbara akwai cikin magabata waɗanda suke da wannan ra'ayin cewa dukkan kabarbarin gaba ɗaya da za a yi zaka iya ka daga hannu wa huwa qawlu ibn al-mubarak wa shafi'i wa ahmad wa isa kuma wannan shine ra'ayin abdullahi ibn mubarak al-imam shafi'i imam ahmad ishaq bin rahuya wa qala ba'd ahli al-ilm wasu cikin malamai kuma suka ce la yarfa'u yadayhi mutum ba zai daga hannayensa ba illa fi awwal marra sai a karan farko wa huwa qawlu thawri wannan qawli ne imam thawri wa ahli al-kufa da malaman kufa wa dhakara ali ibn al-mubarak annahu qala wa dhukira an ambata daga ibn al-mubarak annahu qala yace fi salati game da sallah alal janazati sallar janaza la yaqbadu bi yaminihi ala shimali an gane ko yawwa an ruwaito daga ibn mubarak yana cewa game da sallar janaza la ya kabidu bi yaminihi ala shimali wai ba sai ya rike hannunsa na dama akan na hagu ba kawai in yayi dan kabbara kawai zai saki hannayen wara'a ba'd ahli ilmi an yaqbida sai dai wasu cikin malamai mabuta ilimi suna ganin ya rike din ala shimalihi ya rike hannunsa na hagu kama ya fa'alu fi salati kamar yanda da yake yi a cikin sallah an gane ko banganta ba babu ita yana jama'a wani mu karasa sai mu tashi an rabe wa fil majmu' lin nawawi ya zo cikin al majmu' na imam nawawi mujalladi na biyar shafi na 232 qala ibn al-munzir ibn al-munzir fi kitabi a cikin littafin sa al-ishrab wal ijma da kuma al ijma yace ajma'u ala annahu yarfa'u fi kulli fi awwali takbiratin malamai sun hadu sun yi ijma'i akan cewa mutum zai daga hannu ne a farkon kabbara kawai wannan ijma'i ne kabbara farko a daga hannu wannan ijma'i ne waqtalafu fi sa'iriha amma malamai sun yi sabani akan ragowar kabarbarin wasu suka ce ka iya dagawa wasu suka ce ba sai ka daga ba kawai ta farkon in ka- ita kadai zaka daga ragowar ba zaka daga ba na fata an gane to ina ganin sai mu tashi an rabiu ne ko to a to takardar ce ta haɗe mun guda biyu to kultu sai mu tashi kan kultu din insha Allah da na ga abin wutar ta ta dauke insha Allah abin da muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah madaukakin sarki ya fi mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah